بسم الله الرحمن الرحيم al-insha mun ji labari ya kasu kashi biyu ko akwai alkhabar akwai kuma insha to a wajen alkhabar mun ji cewa a mun ji nau'in khabar a durbil khabar ko sannan kuma mun ji khurujul khabar al-maqtu zahir to wannan darasi na gaba kuma za mu magana ne akan insha'i yanzu an gama da khabar yanzu sai kuma hukunci akan al-insha ka'idan mu tana cewa amma wajen tarifi in ban manta ba al-khabar ma yasihu an yuqala li qa'ilihi innahu sadiqun fihi aw kadhibun fihi to shi ko insha'i fa ma la yasihu an yuqala li qa'ilihi kadhalika ko to shine malam yace al-insha'u nau'ani talabiyun wa gairu talabi insha'i nau'i biyu ne akwai al-insha'u talabi akwai kuma al-insha' gairu talabi na daya fal insha'u talabi ma yustada matluban shine ake neman wani ake shine abinda ake kiran faruwan wani abu gairu hasil waqt talabi amma ba mai faruwa ba a lokacin da ake magana za a nemi faruwan wani abu ne to amma ba zai faru a lokacin da ake magana ba wa ya kunu bil amri kuma alishau talibi nau'o'i ne yakan kasance da al'amur umarni idan na ce maka iti huna shin a lokacin da na ce iti huna a lokacin kawai kazo nan kaga ai dole sai an sami istikbali ko mana da zuwanka da faɗan maganin ba zai zanto sun yi muwafaka ba dole sai dai mene ya zanto zuwanka ya yi jinkiri ko da ko yanzu ne zaka zo akwai kuma annahayu hani din da kaga an yi hani to insha'i ne gari talabi ka misali kul huwallahu ahad kul huwallahu ahad kaga wancan jumla ce insha'iyya wa ma nau'in insha huna insha ne mene wani iri al-insha'u talabi ne domin ana neman aikata wani abu ne ai wannan da kuma hani misali wala takarbu zina wannan al'insha'u talibi ne wannan walistifham da kuma insha'i afon alistifham interrogation kamar misali a ce maka a fadin ana madagin sarki fa hana an tumun tahun kodake zahirin nan suna cewa ma'anan shi in tahu ne amma da yadda haka da yana na insha'i ne ga tattalabi wata manni ya laita ni kun tutura ba a gani wani da da kuma nida'i kalu ya nuhu kad jajaltana ya nuhu akwai wanda sai ce ƙarya ne kaga ba zai yi ba to ya nuhu ai uslub nida'i ne ko jumla nida'iya to wannan insha'i ne wanda yake wani iri at-talabi wa ghayru talabi sannan kuma akwai insha ghayru talabi ma la yustada matluban shine ba abinda ba ya ana kiran wani abu ne ba wai ana kira ne don faruwan wani abu ba watan ba ana an kira ne don wani abu ya faru ba don aikata wani abin da ake nema ba wala ho siyagun kafira minha yana da sigogi da yawa daga cikinsu akwai sigatu ta'ajjub at-ta'ajjub fama zannukum bin najl inda jazaihi al-imam shatibi ko ya kuke zato ga dan shi kuma idan aka zo za ba shi ne sakamakon kaga ai ta'ajjub ne fama asbarahum ala an-nar asmi bihim wa absir wadannan duka sigogi ne na mene na ta'ajjub to wannan sun zama al-insha wani iri gairu talabi ko ai ba ana nema ne a aikata wani abu ba walmad da kuma yabo praising you praise someone kamar misalin wasabirina alama wasabahun wasabirina kaga mansubin ne al-mad ko kamar yadda suka ce wadzami da kuma sigan kushewa accusation wal kasam da sigar rantsuwa la uqsim biyawmil qiyama kaga wannan sigan ce ce tan zuwa ta zama alisha gairu talabi wa af'alur raja'i da kuma af'alur raja af'al da suke nuna fata kamar asa rabbuna an yubdilna khairan minha la allah yuhdithu da zalika ai ba wanda sai ce kariya ne anan saboda ba wai ana baka labarin wani abu ne wanda yake a za a iya musa shi ko kuma kamar wannan ba a fatan faruwan wani alheri ne tsakanin mata da miji da aka rabu rabuwa amma wani ke saki wani ke raji'i yawwa kaga idan ta zauna a gidan shi to ba mace kafin ta kammala idda yayi tunanin fa lokacin fada kori shi aiki ita ce fita ita ce fita da rinka sayar da kayan dakin ta suna cin abinci sai to gaskiya an da suke ta binti ban kyauta ba kawai shikenan eh dawo ce to ba kutu ki shida na dawo ke wa kazalika sibul uqud haka nan kuma sigogi na uqud kamar ya sigogi na uqud kenan hmm na siyagul uqud eh sigan da ke nuna an kulla wani abu kamar mai ne kamar bitu bitu ka haza ko kuma ishtaritu kun gani? Allah ka samu dace to bari mu gani za mu iya gano na? yauwa an katu ko na katu kaga yana nuna kullun aure tabarakallahu fikum al'amsala ga misalai nan ahibba li ghayrika ma tuhibbu li nafsika nan ma mausuliya ne ko ahibba li ghayrika alladhi tuhibbu li nafsika ka so mu wannan ka so mu wannan ka abinda kake so ma kanka ahibba ai wannan fi'il amr ne fi'il amr mamnun ala sukun mana min zuhurihi harakatul idgham harakatul idgham to kaga ai anan ai wannan ne insha'i ne ko to kaga nan yustad'a matluban ai ana neman faruwan wani abu ne da ake so ya faru to wannan zama insha'i wani iri at-talabi at-talabi min kalamin hasan radiyallahu anhu na daga cikin maganan hasan wannan hassan albasari ko? eh sabitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin jikokin manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tatlub min aljaza'i illa bi qadri ma sanata kada ka kuskura ka nemi sakamako sai dai gurguda abin da ka aikata ma'ana karka nemi ladan abin da ya wuce kokarinka kaga la tatlub wannan uslubun iri ne uslub nahyi ne ko ko uslub nafi uslub nahayi ko to kaga min al-insha'i at-talabi shikenan fa karatun yawa ai isti'ara nan ne aikin take a cikin balaga da isti'ara majaz hakika da majaz nan ne aikin yake isti'ara kiraya amma sauran to insha Allah ta'ala za ka ka gane shi wa kana abu tayyib abu tayyib ibn tarbiya na cewa ala mali saffil dawlatil yawma atiba fadakul wara amda suyufi mudariba ala ku saurara jama'a ma atibar lissafin dalatul yoma yau fa saifin dala an wayi gari ba shi da mai zargi ba mai aibar da shi ba mai kushe shi ba mai kushe shi fadahul wara kun san tarikai gare shi amda suyufi kun ga amda suyufi din nan mudariban ko kuma dai kafin nan amda suyufi shine mafi zarcewan takobi mudariban wajen duka watan shi ne mutumin da idan ya daga takobi to takobin nan ba za ta zarce kai tsaye sai ta isa ga gurin da zai yanke abin nan to jimlan amdar su yi fi mudariban din nan ismu tafdil ne wa huwa mansubun al-madhi kun gani bari ku dan gayan bari dan ku gwari gwari wasabirina alama asabahum mene farkon aya jin yamma farkon aya akwai alluran mu suratul baqara na'am hmm aha mhm man amana billahi wal yawmil akhir aha وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل كو والسائلين وفي الرقاب عفوا والسائلين في البأساء والضراء وحين البأس اها وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة wal mufuna bi ahdihim ko idza ahadu ku duba wal mufuna marfu'i ne kuku ba mufun marfu'i ba idza ahadu sai kuma ne wasabirina to ku duba da kyau wal mufuna ba marfu'i bane to sai aka ce kuma gaba wasabirina kaman atafi ne aka yi aka marfu'i ko wal matufi alal marfu'i to amma sai aka ce wasabirina alama asabahum ai ina yaban kuma wane ai amdahu sabirina alama asabahum ma'ana ina yaban masu haƙuri da juriya akan duk irin abin da zai same su na hasara ko rashin lafiya ko makamancin wannan Allah na yaban su anan to kaga wasabirina sai aka zo da shi mansub bil ya'i saboda jama'ul mu'annath salim ko amma zakari salim afwan to wannan suka ce mansubun ne alal madhi fi'il al madhi din mahzuf taqdiruhu amdahu sabirina ala ma sabahum to Allahu alam na'am sai gaba kace mene wa qala hasan to am amda suyufi mudariban nan mansubun ne alal madhi wa qala hasan ibn thabit hasan ibn thabit yake cewa ya laita shi'iri wa laita tsaira tukbiruni ma kana baina aliyu wabni affana ya laita shi'iri kai da ma dai a ce wa kanafa wa laita tsaira kaico da ma dai a ce tsuntsaye tukbiruni za su ba mu labarin ma kana baina aliyu wabni affana irin abin da ya gudanar tusakan kanin aliyu da Uthman bin Affan to ku lura da kyau laita litamanni ne ko to wannan uslub tamanni kenan to ku duba da kyau wannan ya zama insha'i ko at-talabi ko ko gairu talabi hmm talabi ne al-insha'u talabi ko masha Allah tunda fata ne da ma dai kaza ya kasance na'am na'am wasabiri na alama amdas suyufi ina yaban ai sigatulun madihi ne nan sigatul madihi ne nan yana yago yana karkashin gari talabi ne ko na oke bai magana ba kenan to to ina na? eh alama lissafin daulatin liyon ma'ati ba? a ba ba ba istifamiya ba ce ma domin atiban nan ai malis malisafin domin ai ma'atiban lissafin daula ma din na ismu mani atiban ismu mani a hijaziya kenan mani hijaziya ce nafiya ko tufidin nafi ma ce nafiya mace nafiya ga shi nan ta yi ma atiban nasba nafiya ce ma insha Allah shahidin amda suyufi wannan sigatu madihin ne nan to wannan ya zama alisha gairu talabi tunda ayyabo ne ake yi ba wai ana neman faruwa wani abu ne ko to kaga nan laita shi'iri wa laita tsairu tukbirni kaga nan siga menene nan sigatu tamanni ne nan shi ma alisha ne gairu gairu talabi to talabi ne? talabi ne ko? yawwa to amma can amdahu fa ai amda su yi fi mudariban fa wani ne siga ne? mu koma baya can fa alisha'u talabi anwa'uhu al'amuru wanne hayo wani stifam wata manni wani da amma a ta'ajjub almaduhu alzammu alƙasamu af'alin raja'i da shegula uku duka alinshani gairu talabi ai so saboda ka amza su yi fi mudariba inshani gairu talabi tunda ina yabo ne ba ana nema aikata wani abu ba ne haka nan ma nan laita shi'iri ya laita shi'iri wale tattayar tukbiri ne nan ai fata ne yake yi to yana umarta ne aikata wani abu agan sha ne gari talabi wa kala abu tayyib ya man ya'izzu alaina an an nufarikahum wujdanuna kulli shay'in ba'dakum adamu ya man ya'izzu alaina kun ga azza ya'izzu nan bi ma'ana yas yas yas'abu ne ya man yas'abu alaina an nufarikahum shine ya'izzu anan domin azza yakan zo da ma'anan kalla azza kalla yakan zo da ma'anan kuma sa'uba kamar da mukan zo kuma da malan daukaka ya manya izzu alaina an nufariqahum ya waɗanda rabuwa da suna mana wahala wujdanuna kullu shay'in samantuwan mu ga dukkan wani abu adamun rashi ne fa ba dukkan bayan ku ma'ana ya waɗanda yana da wahala da ƙyar zamu iya juriya mu rabu da su duk abin da zamu sama idan ba ku rashi ne da shi da ba shi da ɗaya ne to kaga nan sigatu ta'ajjub ne nan sigatu me nan sigatu nida ne ko haka ne ya man ya izzu alaina to insha'i ne wannan wani iri gairu talabi wa qala wa qala samma bin abdullah eh to haka ne kuwa nida'i ne ai ko domin ai in ka ce ya man ya izzu alaina kaman kana cewa ne unadi unadi to ka ganin shi na karkashin nida'i yana karkashin isha'i ne a talabi ko? to ku farke wannan in allah kai muka zo karatun mu kama fadin kaka zama ka fita da su a kam din nan yawwa na'am to sai mene ne wa qala samma bin abdullah ko menene bi nafsi tilka al-ardu ma atayba ruba haka ne to bi nafsi zaka kaddara ufdi kaman bi nafsi banista hada ila Allah wahdahu wa kana lahu qur'an shirban a magsila imam shatibi bi nafsi ai ufdi ina bada farsan kaina tilkal ardu ga wancan kasa ma atyabar ruba kai babu abun da yafi wannan tudun rairayi din kyau jigawa babu abun da yafi shi dadi wa ma ahsanul mustafa babu abun da ya kai zafi kyau wani mutar ba da kuma lokacin damina watan babu halin da ya kai shi daɗi a waɗannan lokuta guda biyu to idan muka duba da kyau ma a ta yabar ruba sigatu ta ajiyar ne nan ko isha'i ne ɗalibi ko gairu ɗalibi ka gairu ɗalibi ne wakalar jahiz min kitabin jahiz suke cewa a cikin wani littafi rubutu nasa amma ba'adu fa ni'mal badilu min az-zallati al-i'tidharu fani'ima litizaru albadalu kai ma dalla da ba da uzuri zama shine musanya mini zallati musanyan kuskure wa bi'sal iwadu kai tibda substitute watan tibda musanya al-israru naciya akan barna mina tawbati watan bayan bata tur da a ce gashi kuma bayan bayan tuba afwan kuma a ce gashi mutum ya nace akan abin nan ya nace akan bata ko kuma aikata abin da ke sabo da sauransu to kaga nan fa ni'ima da bi'sa nan ni'ima fi'lul madhi ko bi'sa kuma fi'lul dhammi to nan akwai menene nan a gairi talabi insha ne gairi talabi wa qala abdullahi ibn zahir abdullahi ibn tahir yake cewa la'amurka ma bil aqli yuktasab al gina wa la bi iktisab al mali yuktasab al aql la'amurka ina rantsuwa da wanda ranka ke hannunsa ma yuktasab al gina bil aqli wallahi ba da ba da kokolwa ce ake samu arziki ba eh ba wai kai fa kokolwanka da hazakanka da basiranka shi zai saka zan biloniya ba wala yuktasabul aqlu biktisabil mali ba wai da dukiya ce ake samun hankali ba to masu kudin nawa ne suke aikata abinda ko mahaukaci malam sai ya ce tir to nan la'amurka sigatu kasam ne ko to kaga nan insha ne wani iri gairi talabi wa qala abu wa qala zurrumma yake cewa la'allan hijaral jam'i ya ukibu rahatan haka ne min alwajid aw yan'a aw yas'a aw yushfi shajiyar balabil ko la'allan hidarar jam'i to ina fatan kwararen hawaye akan kumatu ina fatan kwararen hawaye in hidarar jam'i kwararen hawaye ya waƙi rahatan zai kawo hutu kuma ƙarki min alwajiri da daga bakin ciki au yanfi shajiyar balabili haka ne ko ko kuma zai warkar da bakin cikin bala'u'a to ka ganin sigatu mene nan da allah hidarar jam'i sigatu mene nan kaga sigatu raja ne wannan kaga wannan insha'i ne gairi talabi ko wa kala akhar wani kuma ke cewa asasa ilin zu hajatin in mana'atahu min al-yawmi su'lan an yakuna lahu gado asasa ilin akwai fatan fa cewa wani mai roko ne zu hajatin kuma ma'abucin bukata in mana'atahu min al-yawmi idan yau ka hana shi to akwai su'ulan abin da yake roka su'ulan masdar ne bi ma'ana mas'ul kada utita su'ulaka ya musa eh yanayin shatubi ke cewa yana shirifi irda'ihi li habibihi wa ajirin bihi su'ulan ilaihi muwassala ana yi kone lahugaru to mabaraci da ya zo yana bukata yana roƙon ka taimaka masa idan ka ƙiba shi abinda yake bukata gobe daga Allah ba shi wadata to kaga sigatu mai yana sigatu tare jini ko to kaga kaga zama wannan ishar wani ne insha Allah sun ta'ala zamu dakata na abinda Allah ya ba mu iko mu karanta daidai Allah shi ba mu ladan su ga tamarin da muzaj nan ga kuma ijaba nan jawab nan ko sai mu je mu dade su idan Allah ya kai mu sai mu tashi alwa'ul insha at-talabi kuma fa za da ki nau'o'in nan sai mu aiman da su akan su yawwa shi karatun luga da karatun balaga adab sarfu duka karatuttuka ne waɗanda gaskiya yawan bincikenka cikin littattafai na adabi shine zai ƙara maka ƙwari da daɗa fahimtar waɗannan matsaluna in ko za ka ta ka ice to wata rana za a yi wayi gari yadda ka san hasan wayan haka mutum zai zama allah ka samu dace allah ya samu na muna yasa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu